mu a wannan lokacin da ya tarin albarka cikin wannan masallaci namu da juma'a masallacin ahalus sunna karkashin kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatus sunna a wannan gari namu mai dimban tarihi da tarin albarka garin ita shalkwatar karamar hukumar itin gadau a jihar bauchi a tarayyar najeriya alhamdulillah kamar da muka sani yau insha Allah za mu shiga sura ta goma sha shida inda karatunmu na jiya muka gama da sura ta goma sha biyar suratul hijir to yau kuma za mu shiga sura ta goma sha shida suratul naha wannan sura kamar yadda mafiya yawan malamai suka tabbatar makiya ce wato ta sauka ne kafin hijira daga wata sura da aka sauka da ita kafin hijira to ana kiranta ainihin makiya wadda cikin malama akwai alhassan akwai ikirama akwai adawa akwai jabir cikin sahabbai waɗannan da wasu daga cikin tabi'ai duka sun taba akan cewa lalle yar madiya yar makace in banda ayoyi guda uku warana ayoyi guda uku su suka sauka a madina dan munasabar wato yakin uhudu da yadda aka kashe sayyidina hamza radiyallahu an wato kuma aka yi masa tamassuli to yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ya nuna bai ji dadi ba har ma ya nuna duk ran da ya dauki fansa ya samu nasara to sai ya rama abin da aka yi na kaskanci da walakanci gaban fansa sai da na hamza to a nan sai Allah ce wa in aqamtum fa aqibu bi muslima ukimtum bi sannan sai aya ta 127 inda Allah ce wasbir wa ma sabarka illa billah zuwa ƙarshe sannan sai aya ta ɗari da goma inda Allah ce wallazi na hajaru fillahi min bada ma zulimu to dukkansu waɗannan su ne wanda suka sauka a madina kuma munasaba ga wannan yaƙi na uhudu da aka yi shi amma da yawan ayoyin wanda yake tana da aya ɗari da ashirin da takwas to dukkansu 'yan madina ne kuma sannan ita sura ta sauka bayan suratul kahf sannan ita wannan sura tana da hukunce-hukunce masu yawan gaske da kuma ƙididdiga na ni'imomi da tunatarwa na irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayansa Allah taimake mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce a ta amurin lafi umarnin Allah ga shi nan tafe fala ta sajilu sai dai ku daina gaggawa a wannan gabar malamai sun yi bayanai mabambanta iri daban-daban a kan menene makasudin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan magana kafiran maka suna gaggauta neman tashin alkiyama in dai har da gaske annabi yake faɗa in dai har da gaske ne akwai tashin bayan mutuwa to su gani a kan har ma akwai wani kasuwar gumin kadiri da ake kiran shi na rauti lahari ya dauko wani tsohon kashi wanda ya koɗe in kan matsa shi yana fashewa ya jefa wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne kana jin yanzu wannan kashin shi maza a tashe shi kun ga ƙarshen izgilanci kenan shi ne wanda ya ce ƙulillahumma in kana haza huwa alhaqa min indaka fa'amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ka ce Allah in dai abin da ka zo da shi gaskiya ne to ba mu amince ba a yi mana ruwan duwatsu na wuta ko kuma a yi mana yayyafin azaba mai radadi mu gani a kan wasu malamai suka ce wannan dalilin shi ne Allah saukara ta amurin lahi fala ta staji al'amarin Allah dai gashi nan ya zo sai dai kuma kar ku yi gaggawa saboda shi Allah in da ya magana ko dai magana akan abin da ya wuce ko ya magana akan abin da zai faru gaba sawa duka daidai ne tunda shi yake da iko dan adam ne in yi magana abin da bai faru ba gaba za a yi to sai Allah ya yi shi yayi amma da abin da ake ciki da halin da ake ciki da abin da ya wuce da abin da zai zo in dai Allah ne ya ce gahi nan tafe zai zo shi to ka jira ko ka yi gaggawa ko kar ka yi gaggawa a kwan a tashi zai zo shi to a gargashin wannan ba a so dan adam musamman lokacin da wahayi yake sauka ya yi saurin hukunci ya yi hukunci da gaggawa ba tare da Allah ya riga shi ya saukar da hukunci akan wannan ƙabiyar ba wannan ya sa sai da na umar ya ce to alhamdulillah wafaqat rabbi fi salasa na yi muwafaka da ubangiji akan abubuwa guda uku sai da na umar wata ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya kamata idan mun yi dawafi to mu dinga yin sallah maqama ibrahim shi ya fara kawo wannan shawara ba Allah ya shiru bai ce mar komai ba da Allah ya tashi bayani akan aikin hajji dalla dalla sai ya ce wa ka zo maqama ibrahima musalla ko rike gurin makama ibrahim ya zama muku gurin sallah duk wanda ya dawaji ko na umra ko na aikin haji aikin haji na farilla ko na tadawudi sai yayi wannan makama ibrahim kaga nan sai na umar yayi muwafaka da hukuncin Allah madaukakin sarki wanda shi ya fara kawo Allah ya goyi baya abu na biyu wa fil hijab sai tsari da kaba doka na shiga gida shi ake nufi da hijabi ba wani wanda mata suke kifawa a kaba wannan sunan shi jilbab kaba doka ta ɓaci na balagagge ya shiga gida gurin matar da ba muharramarsa ba mata su dinga fita zirif zirif zirif kamar zamanin jahiliya wannan shi ake kira hijab to a lokacin duk sahabbai kowa da kowa ba wanda baya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Umar baya jin dadin haka wata rana sai yake cewa manzon Allah ya rasulullah bai kamata kowanne irin mutum kawai dinga duda cikin gidanka ya kamata mu samu wani tsari na doka wanda za a takaita shiga maza su dinga shiga gidaje musamman gidanka maza la ce umar ya za a yi tunda babu wani abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa dan me sai sai na umar ya daga hannu ya ce ya Allah ka ba mu mafita akan wannan to shine Allah ya sauka da ayar hijabi ma'ana ayar tsari ga yana cikin suratul nur ayoyi da dama sai guri na uku an yi yakin badar na farko wanda yake shine farkon yaki a musulunci Allah ya kaddara aka yi nasara aka kama fursunonin yaƙi ribatattu har mutum saba'in wanda ciki har da bakon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ba to bayan an nutsu sai annabi ya tara manya-manyan sahabai aka yi shura ya ya kamata a yi umar yana budan baki sai ya ce kawai duk a yanka su ko ɗaya kar a rage duk a yanka su kawai a nuna musu izza ya ba da dalilansa sai da na mazala ce gaskiya ne umar abubakar mai za ka ce abubakar ya ce to ni ina da ja game da shawarar umar inda ba aya ba ce ta sauko yanzu muna cikin wani irin hali na talauci da rashin abinci da rashin wadataccen makami a ɗora ma kowannen su fansatin da yawancinsu mawadata ne 'ya'yan mawadata ne to a ɗora musu fansa wannan kudi idan aka tattara za mu samu ƙarfin yin jihadi za mu sayi makami wadatacce yawanci talakawa ne fakirai ne ga su su ne mayaƙanmu za a ɗauki ɗawainiyarsu ta wajen abinci da sauran abubuwa to ka gwada shari'a a wannan shawarar ta yi mun gane ko shawarar umar ta yi saboda lokaci ana buƙatar a nuna izzar islam a nuna ƙarfin musulmi to amma wannan shawarar ta abubakar babu shakka akwai moriya a cikin da sosai Dan ana da bukatar haka to sai mazo sallallahu alaihi wasallama sai ya karkata da shawarar sayyidina abubakar sai aka yanka fansa waɗannan ribatattu suka fanshi kawunansu bayan an gama sai kenan idan an karanta suratul anfal Allah subhanahu wata'ala da ya tashi magana akan wannan sai zargi ya fito ba dan ba dan Allah ne ya baka dama duk abin da ka yi kai shawara ba to babu shakka da an hukunta ka alaya halin dai Allah ya goyi bayan shawarar sayyidina Umar radiyallahu anhu mun fahimta ko wasu malamai suka ce lokacin da Allah ya saukar ikita ramatin satu wa shakkal kamar lalle alkiyama ta yi kusa saboda wata ya tsage ƙala kufa sai kafuran maka suke cewa inna haza ya zama wa annal kiyama daga da ƙurbat wanga mutumin naku gashi yana cewa tashin alkiyama ya kusato fa amsa ko an ba da ma kuntum ta'maluna saboda haka kawai yanzu mu watsar kowa ya bar abin da yake yi yawa duk abin da kuke kawai mu batsar mu daina kasuwanci mu daina noma mu daina kiwo mu daina kaza duk wata hada hada mu dakatar fa amsa ko wanta zaro fa lam yarau shay'a sai kenan kowa ya nutsu aka daina fita kasuwa aka daina fita kiwo aka daina komai aka dan jira shikenan sai ba abin da ya faru ba abin da ya faru fakano ya suka cewa manzon Allah ma nara shay'a wai kai gashi ka fada ka ce abin yayo kusa amma mu ba mu ga komai ba wannan zarar shi ne sai Allah saukar da wata aya cikin suratul anbiya aya ta farko kenan yake taraba lin nasi hisabahum har zuwa ainihin karshe lalle hisabin mutane ya kusato su har zuwa aya fa ashfaqu wa intazaru qurbus sa'a nan ma suka razana suka jira kusato tashin alkiyama fam da rasul ayyamu nan ma kwanaki suka ja faƙaru ya suka sake cewa ma na rashai'an mu hau mu ga komai ba wai magana ta ka gaske ne kuwa fana zalato shi ne allah saukar a ta amurin lahi fawa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna wa kahu to a nan mazala shi kansa hankalinsa ya tashi har ya zuba gwiwoyinsa a ƙar tare da ainihin sahabbai domin allah cewa ya yi ga kiyamar ta zo to a nan da sai Allah ya saukar da ne fala tasta'jilu kada ku yi gaggawa abun babu gaggawa ciki to nan take fada ma'anno suka nutsu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama to a nan ne manzo Allah ce ku istu ana wa sa'ati ka hataini wa ashara bi asbi'i asbabaka wallati talaiha manzo Allah ce da ne ta tashin alkiyama wato kamar haka muke sai ya hada ya tsasa sababa da wanda take biye da ita wato da ta tsakiya da sababa kenan ya ce tsakanina da tashin alkiyama kamar haka yake mun bayyana ko to abinda Allah ya ce ya zo to mukaddara ya zo din wasa idan ka auna duniya yanzu daga farkon ta zuwa yau daga yau kuma zuwa gaba to zama muke na wucin gadi dan abin da ya rage mana din ba shi da yawa eh dan abin da ya rage mana ba yawa Allah ce a ta amurlahi fala tastaji lalle umarnin Allah ya zo shi al'amari ya zo shi karku gaggawa su dai hanari sarkinsa ya tabbata wata ala amma shirkuna Allah ya daukaka daga barin abokin tarayya na
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا أنا فاتقون
kira'o'i akan wannan sun dan bambanta mufaddal kamar yadda ya karbar wasu daga asir yana karanta ni ne da ta da nazarar mala'ika wal asali asalin kalmar kenan ta tanazzal wal fi'lu musnad ila al mala'ika fi'lin sai zama na annasa ta shi zuwa ga mala'ika wa gara al kisai an abi bakarin an asim bi kilafiya a bi iktilafi anhu amma kira al-kisa'i daga abubakar daga asir ya zo da sabanin wannan wal a'amash shi kuma kirar a'amash tunzilul mala'ikatu to da ramma na tafa gairu musammal fa'il to idan kai wannan kirar kuma to ba ambaci fa'ilin ba wa qara al-ju'fi an abubakar an asir nunzilu mala'ikata wato da nuni kenan jawabin nuni da nuna musamman fa'ili shi kuma an ambaci fa'ili kenan albakuna yunzilu biliyai musamman fa'il shi ma an ka karanta shi da wannan to an yi ambato akan fa'ili kenan wa zamin lamirin fihi li ismillahi azza wa jalla to zai zama na ainihin wato lamirin zai zama ismi ne na Allah mai girma da ɗaukaka imamu katada shi ma yana karanta da nunazzarul mala'ikata bin nuni wata kafifin yana zuwa da nuni sannan kuma ta kafif baya masa shadda baya sa mar karfi wagara da a'amash tanzala bi fatahi ta wa kisar zayyan tanzila kenan a ta'un fataha zayyan kisra minan nuzul sai zaman al mala'ikatu mun gane sai zama rafa'a mislu tanazzalul mala'ikatu kamar yadda ya zo a cikin suratul qadar Allah ya ce yunazzalul mala'ikata bir ruhi yana saukar da mala'iku da ruhi ruhi anan shine mala'ika jibril min amrihi da umarninsa alaman ya sha min ibadihi bisa wanda ya so daga cikin bayansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya zabe shi ya so shi ya saukar masa da wahayi da mala'ika jibril an anziru lalle cewar ku yi gargaɗi annahu ya da sha'ani yake la ilaha babu Allah wanda ya cancanta da bauta illa ana sai dai ni in ji shi Allah fattako ni don haka ku kiyaye ni ku ji tsoro na na'am
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون kalakar samawati shi ne wanda ya halitta sammai wal arda da kuma ƙasa wurare da dama idan Allah zai magana halittar sama yakan kawo jam'i amma ƙasa kuma sai ake kawo mufridi in aka ce as-sama sama as-samawatin sammai wurare da yawa Allah kan ambaci sammai a matsayin jam'i to haka ne yadda Allah ya halitta sammai har guda bakwai daga ta ɗaya zuwa ta bakwai to haka ita ma ƙasar su ma bakwai ne to Allah ya halitta samma da ƙasa bil haqi da gaskiya ta'ala amma shirkuna Allah ya ɗaukaka daga barin abokin tarayya duk wani abokin tarayya da mushrikai suke jingina ma Allah to ya Allah ya ɗaukaka daga wannan na'am خلق الإنسان من نطفة فإذا هو كسيم مبين to wannan aya malamai suka ce lamma zikirar dalilu ala tauhidi da Allah ya ambaci dalilai da hujjoji akan tauhidinsa kadaitakarsa zikira ba da hutu bayansa za a ambaci al'insani mutum wa manakidatahu da kuma yadda aka halicci mutum ɗin da kuma irin abin da aka tanadar wa mutum ɗin wata adidu rahu da yadda aka gina shi hali bayan hali in aka ce insa mutum to ya zama ismul jinsin mun gane ya zama ismul jinsin ne akwai wanda ake yin magana dan shi ba kowane irin mutum ba amma yana iya zama a umumi gaba ɗaya ga mutane don haka malamai suka ce wara wuya annal muradu bihi lalle ruwaya yadda ta zo wanda ake nufi da wannan magana shine ubay bin kalab al-jumri jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi azamir ramim ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kashi kodadde wanda in ka matsa shi yana fashewa yana rugurgujewa fakala sai ya ce a tara ya hayallahu haza ba da ma kadara ma shin a ganinka yanzu Allah zai raya wannan kashin bayan ya ta farfashe haka wa bi haza aidan nazala to malamai suka ce akan wannan Allah ya saukar da waccan ayar ke cikin suratul yasin ba iya wannan din kadai ba kenan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin shin shi mutum bai sani bane wannan mutum ubay bin kalaf al-juhri shin wannan mutum bai sani bane anna khalaqnahu ni na halitte shi min nutfatin da dugon mani fa idza huwa kasimun mubin sai ya zama don mai musuha mai musuha husuma da musu yana musayya ai ma'ana shi ne kalakal insana min ma'in an halicci mutum da ruwa na mani ya faraju min bainu sulbi wa tara'idi wanda yake fita tsakanin kashin kwankwaso da kuma rashin karankarma na kashin kirji fa nakala huwa dawaran ila an walida aka nakalto shi a dawar hali bayan hali hali na mani hali na jini hali na tsoka hali na sa kashi hali na kaza hali na kaza har zuwa busa rai har kuma ran da aka haife shi wani sha'a ya taso ya fara zama ya fara mai tsayuwa ya fara tete ya fara takawa da kafarsa har ya zo ke fita a guje har ya zo ake cewar yana cikin jarumai bi haisu ya kafin fil umuri yau shi ne yake husuma yake jayayya yake musu da al'amuran Allah wa ma'anar kalam ma'anar wannan magana ta ajibu min al-insani mamaki ne da halayyar shi dan adam yadda ya taso rauni bisa rauni kazanta cikin kazanta amma yau shi ne yake ja da dokokin Allah ba da akwai mamaki ba kalakal insana min fatin an halicci mutum da dukan mani kwai za huwa kasimun mubin sai gashi nan yana musayya yana jayayya da dokokin Allah na'am
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون to ba wai mutum ba Allah ce wal an'ama kalakaha haka nan ga dabbobi yadda Allah ya halicce ta dabbobin nan sune jinsi guda uku da su ake magana ai kowace dabba halittar Allah ne ko ba haka bane kowace dabba da na gida da na daji halittar Allah ne to amma anan Allah ya takasisin jinsi guda uku raƙuma shanu tumaki wani zai ce to malam awaki ba duk ɗaya ne da tunkiya da akuya sharanta hukuncin su daya dai inda aka ambaci akuya to an ambaci tunkiya duk inda aka ambaci tunkiya to an ambaci akuya hukuncin su daya ne mun gane idan kana da tumaki ashirin awaki ashirin to kana da zakan dai mallakar ka ne kuma sun shekara in kana da tumaki ashirin da biyar awaki sha biyar ba arba'in ba kana da zakka sai dai a nan tun da ba iri ɗaya ba ne gabaɗinsa to za ka ɗauki daga ɓangaren abin da ya fi yawa ne jan gashi ko farin gashi amma duk ɗaya suke mun fahimta ko da ma wani lokaci kukan bani mamaki mutum zai yanka rago ko tinkiya a suna amma ba zai yanka akuya ko taure ba sai in ta baci wai me yasa me yasa ita akuya ba a yanka ta a suna me yasa ba na fulani kawai ba su kare ba ne kawai ai wannan canmu ya ratsa da yawa akwai mutane da yawa da ba za su yanka maka akuya ba amma kuma za su ci nama ai kariyar banza ke sannan wani rashin hankali irin na malam bahaushe da sauranmu za ka cinye nama amma ba za ka sha nonon tinkiya ko akuya yanzu da za ka je gurin bahula tana ga lafiyar yankin dirmo jajajir da shi ka san nonon tinkiya ko akuya akwai mai ga yi nan jajajir mala kana hadiyar yawo ce wannan nonon ce wallahi ko na akuyan mu ne na akuya ne ai shi yasa ka ganshi nan da maikonsa da yawa wallahi da yawa ba za su saya ba wai ba zai sha amma kuma shine galadiman cinye namu abin da muke so mu fahimta duk dabbar da take halal ce to da nonanta da namanta duk hukuncin tsaye da kashinta da kofatanta komai nata mun gane kashinta ma ba najasa ba ne ba sai dai in tana cin najasa yawa sai in tana cin najasa amma in ba najasa take ce ba in dai lafiyayye tsarkake ta abin da take ce to kashin ta ba ba najasa ba saboda haka babu abin da ke na zubarwa cikin dabbar da take halal ne lakumi saniya tinkiya akuya to waɗannan su ne dabbobin ni'ima Allah ce mun halicce ta lakum fiha dif'un wanda a cikin su musamman kamar shi rakumi shine ake masa lafto ya ɗebi kaya mai yawan gaske a tashi da shi daga gari kaza zuwa gari kaza daga kasa kaza zuwa kasa kaza daga yanki kaza zuwa yanki kaza laƙumi ba a dakon kaya da shi da da me ake kawowa kan ma kasar nan duk inda ka ga dabino in dai ba ɗan cikin gida najeriya ba ne ba to ta laƙumi ya zo da yanzu ne motoci suka rarraba ko'ina da ko'ina amma da da kanywa da dabino inda ya dan waje ne ka ganshi to da raƙumi ya zo da raƙuma a kawo to kuna lafto da su inda za ku ingiza zuwa duk inda kuka dama a hular ku ta kasuwa wa manafi'u minha a wa manafi'u da kuma sauran amfani rakumi bijimi wannan ana yin noma da su ana yin aikin bodi da su ana dakon kaya da su ana hawa a yi kwalliya ana hawa a yi bulaguro ana hawa a yi kaza ana hawa a ƙayatar a yi bikin sallah da shi kaga akwai amfani da yawa sannan akwai yankawa a ci akwai kamawa a sayar a samu kuɗi haka ne to kaga akwai amfani da yawa Allah ce wa min ha ta'kuluna sannan daga ciki kuma akwai abincin ci za ku ci nama za ku sha nono za ku ci farko mu kuma na kamar mu nan najeriya ba musamman dabaru da hikima na fashe kashin dabba a tace farkon a narkar da shi ba duk ba musamman nan dabarar ba larabawa sun fi mu sanin jin daɗin nama yi wallahi sun fi mu sani saniya raƙumi wani kafcetin rago na gani a faɗa to wannan kashin akwai dabara da ake masa idan aka zo aka fasa shi ake ɗeɗewa bargon cikinsa in aka tace wannan bargon aka soya shi to sai a daɗe ana amfanuwa da shi daɗewa za a ana aiki da shi daɗewa fa sosai yanzu ko wasu kayan tsotse-tsotse da ake yinsa wanda wani za ka ji lalle akwai kamar mai a cikinsa to a irin wannan ɓargon ne in ya fito daga hadin turawa can turawa ne to ɓargo da kitse na alade yawa yan ɓangaren larabawa ne mutanen kirki to irin waɗannan ne ai ya sa kayan gayam-gayam ɗin waɗannan wallahi mai hatara da su so ka san alade a gurinsu su ba komai ba ne yadda suke ci haka za su yi muku amfani da kayansu su kawo muku da jakuna yanzu wani gure idan kaga yadda ake ake ake fawar jakuna sai ka sha mamaki eh tab naman jake ku akwai tsoka Allah sawaka amma dai wallahi cin kayayyakin tura wannan kam to ɗazun nan wani ya turo mana wani sako a wani group akan wannan roba nan da ake zuba abinci wannan yar koriya yayi wani likita ne yake bayani a kan in dai har da gaske haka ne to turawa nan sun gama da kuma maganganun da ya yi da ke akwai ilimi a cikinsa zai kama hankali su shi dai wannan ɗan ƙaramin irin namunan na talaka ya ce kun ga idan kun taba shi yana marmashewa marmashewa yake marmashewa yake ya ce na farko dai mu sani a kudancin ƙasar nan an kashe mana shanun makiyaya da yawa da yawa ba ba ta hanyar harbi ko abinan ba a'a da shi wannan ta kawai din idan aka marmasa shi aka zuba shi a cikin ruwa to idan dabbobi suka sha wannan ruwa dan ya ce za ka ga yana yin wata irin kumfa to akwai ainihin guba a jikinsa akwai asira a jikinsa ya ce wannan ya yi sanadiyar mutuwan dabbobi da yawa na makiyayenmu na arewa da suka je kudu ya ce sannan yawan cin abinci a cikinsa yana haddasa kiwuwuka kamar ciwon hanta kamar ciwon kansa da dai sauransu wallahi haka ya ɗazu ɗazu nan nake ganin wani take away ya ce akwai mai kyau amma dai wannan ka lalle a yi hatara da shi lalle a yi hatara da shi wallahi maganar wato akwai abinan sosai Allah sawaka saboda haka kawai dai mu ci gaba da addu'a ga yanan kayan tsotsa-tsotsa da yawa kayan shaye-shaye da yawa musamman ka- kayayyakin miya ba za mu bakin mu ya riga ya saba yanzu kaga dattawan da daddawa ce ta gargajiya Hmm? da wannan gurguzu dattijo zai gyara gurguzun sai sa a dafa masa shi a busa shi ya bushe in yana da kalwa to in ba da sai ya siyo kalwarsa a gida a dafa masa a mara ta ta bushe Hmm? ya dore kayansa kanwarsa tana nan in babu kanwa karan gero za a diba a share guri mai kyau a sa wuta ya kone a tare tokar kanwa ce in dan wake za a yi in amiya za a diga to shi yasa kullum za ka gansu gyargyar da su shaye-shayen magani ba su damu da shi ba suna da itatuwa idan lokacin noma ne ya zo in aka ja aka sassako kirya bijiyar kirya aka sassako marki aka tono cewar wannan sabara in aka zo aka hada sai a sa cikin tukunya sai a kawo tsamiya ƙwaƙwa tsamiya sai a zuba ko lemon tsami sai a zuba ruwa kawai suke rashi a dinga duk sanda za ka sha ruwa shi za ka diba za ka sha sai ga malam banda batun wai rana ta dinga tasowa mutum duk aikin da zai a cikin rana sai ya baka kunya goma bai miƙe ya huta ba idan yana dan jin dan rauni rauni ne game da kasuwancin cikin dare sai ya sassako hankufa da sauransu ya zo ya tsamin sai ya rinka sha sai ya gan shi gargar da shi idan ya ji alama akwai abu da suke cewa wai jini ya yi yawa eh in ya je kantin gyada bawon zai diba a zo a zuba shi a cikin kwano a sa masa ruwa a sa tsohuwar tsamiya ko a sa lemon tsami sai ya dinga sha mutuwar jiki da sauransu duk ba ruwansu wallahi ya sa tsofaffin suka zauna lafiya kai ku yanzu nan sai wajen su ala gafata malam dauda Allah kuma ga shi an ki lafiya tsofaffin da haka suke ba su damu da waɗannan ciye-ciyen gishirin ma wannan galibinsu ba su yarda da shi ba bakin manda suke amfani da shi bakin manda suke amfani da shi kaji kuma zai yi wahala gida idan da akwai dattijo a da a yi kwana goma ba a yi lami ba za a sa kifi a sa komai amma kuma lami ne ban da gishiri mangulin ma ɗan kaɗan za a ɗan sa ba zai fito ba duk saboda kiwon lafiya ko ba ta zauna lafiya ba dan Allah to sahabbai ma haka suka rayu sahabbai idan ka gansu duk alama suke amma ka taba suka gaskiya Allah ku jarumai ne ba raki jarumai ne ba raki saboda jikinsu bai da nauyi mu ba an ci an sha an yi ba yanzu nan da nan gaba da yanzu za a dan yi tseren gudu nan da kasuwa a je a dawo ai da ka ji fuka Allah ku ka ji yadda mutum zai dinga huci shi kadai kamar tsohon mace to duk wannan ciye-ciye ne shi yasa hawan jini ya mana yawa ciwon hanta ya mana yawa kansa ta yi yawa ciwon zuciya da sauransu da sauransu ga sanan dai barkatai jinyoyi iri daban-daban wanda da idan aka ce wanda ya kamu da ciwo kaza an dinga alhini kenan na ta tausayi to yanzu ya zama ruwan dare dawa ya san maka ciwon hanta wai hanta ma hanta ma da take boye wai tana ciwo tana kamuwa da ciwo wa ya san wannan wa ya san wannan amma yanzu ga ta zama ruwan dare to Allah sawa
نعم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون ولكم فيها kuma kun samu daga su waɗannan dabbobin raƙuma da shanu da tumakinku da awakinku jamalu kwalliya misali mutum yana da shanu kamar kaza la'asariya ta yi ya je ya taro yaro mai kiwo yaron ya zo gida ya yi wanka ya kiza da sauransu sai ya sako shanunsa a gaba ga sunan tururu a gabansa don Allah akwai burgewa ko ba burgewa haka mai raƙuma ka sako kamar raƙuma guda ɗari a gaban ka duk mallakar ka ne naka ne ai kaga sai gyaran ka faɗa har ɗan kungo za ka dinga yi ko akwai burgewa kamar a kofar gidanka da za a samu jerin motoci a ce jin naka ne na hawa jama'a kwalliya ne kuna burgewa da su wani lokaci haka kawai bayan sallar la'asar sai ka ce bari ka yi nishadi sai ka je ka fesa wanka ka zuba manyan kaya ka zo ka duba wani rakumi daga cikin ramukanka amma da kawai ka ba ko ina za ka je kawai za ka gari za ka ko ka dan fita jeji dan kilisa haka nan kawai shakatawa shan kisa ko kuma ka duba wani takarkari takarkari shi ne irin bujimanan da aka buge shi wanda in za a tayi daga guri kaza zuwa gari kaza ana lafta masa kaya a yi masa laftin kaya a ɗaure yara a kaya ko a ɗaure mata a kansa kuma bujimi ne to duk wani ana kilisa da su shi ne Allah ta wala kun fiha jamalun kuna da kwalliya da waɗannan dabbobi hina turihuna a lokacin da kuka tashi daga guri kaza zuwa guri kaza daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza wahi da sassara hula da kuma lokacin hutun ku na annashawa duk kuna yin kwalliya don burgewa na وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم yace da kamar raƙuma din nan wata hamilu askalakum ila baladin su ne suke ɗauka muku nauye-nauye zuwa wani gari lam da kuno ba da yi wanda ba ku isa ku kai wannan kayan ba illa bi shakil an sai da kuncin rayuwa yana misali kana da kamar kwano tamanin na gero za ka ɗauka a taka kai jama'a ne amma kana da rakumi ba sai ka ɗora abinka kuma ka hau kayi ya ɗauke ka ya ɗau kayanka idan kana da takarkare ba bujimi sai ka labta masa ko kuma ka sa bodi ka labta musu kuma ka hau kayi su ɗauke ka su ɗauki kayanka kuma su kai menene dabbobin ku ne su ɗauka muku nauyi daga guri kaza zuwa guri kaza daga gari kaza zuwa gari kaza wanda kai baka isa ka ɗauki wannan kayan ka kai shi in ka kai shi to ka sha wahala to kaga sai Allah ya musanya mana motoci mashina yanzu kayan da za a ɗauka a kan mashin a ketsa gudu da shi in aka ce da ka za ka dauke shi yanzu wannan mashin da na zamani gwamza a zai iya daukan buhun gero ko? na'am? zai dauki ya buhu buhu uku to kagona ainihin mashi yanzu mutum shi kadai da ka zai iya ɗaukar buhu idan jido ne ya kai ya dawo ya kai ya dawo sau nawa zai yi to ga gane ma ce ba karfa ba to da duk da waɗannan dabbobi ake irin wannan jigila da duk da dabbobi ake wannan jigila yanzu Allah ya kawo mana wannan nemar ga mota ga mashina daga ƙasa kaza zuwa ƙasa ga jirage ga jiragen ruwa duk wannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya mana Allah mun gode Allah ya ce inna rabbaku inna rabbaku lallai ubangijin ko lara'uhu lara'uhu wallahi mai tausayi ne Allah yana tausayin mu rahimu ko mai jin kai na
والكيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون to kafin mu je ga ita wannan aya da aran ya karanta bari mu yi sassarfa da hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin da biyu hadisin yana cikin sahih bukhari shine hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da uku cikin kitabul fadail sahaba ya kawo shi a cikin littafin falalolin sahabbai babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntum muttakizan kalila baban da yake magana wada nabi yace da zai rike badafi to da na rike abubakar hadisin yana cikin sahih muslim hadisi na 2388 cikin kitabu fadail sahaba cikin littafin falalolin sahabbai babu min fadail abi bakar siddiq baban da yake magana akan falalar abubakar siddiq haka hadisi yana cikin sunan na imamu turmuzi hadisi na 3677 cikin kitabul manaqib shi kuma a cikin littafin tarihin sahabbai manaqiba kenan babu fi manaqiba fi bakar wa umar killaihima baban da yake magana cikakken tarihi na abubakar sai da na umar gaba da yansu imam ahmad ya rawaito hadisin cikin musnad nabi juz'i na biyu lamba ta 382 min hadith abi hurairah radiyallahu anhu wannan shine takarijin hadith hadith ya inganta ko bai inganta ba ya inganta magala sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ma rajulin yasuqu bakaratan lahu wani lokaci wani mutum yana kora saniyarsa kada hamala alaiha taftahat ilaihi albakara ya dora mata kaya ya zuba mata kaya kuma yana so dole sai ta yi sauri dole sai ta yi gudu ga kaya niki-niki kuma ya sa bulala yana bugunta kawai sai ta waiwa da ce masa inni lam aka lufle haza ni fa ba halitta ne don wannan ba yana ustaza ce ragonka ne ya faɗa haka saniya saniya manzo Allah yake magana ni ba halicce ni don wannan ba walakin ni inna ma kalakata lil harz sai dai ni an halicce ni ne don huda yan za ka yi huda da ni ka yi huda da ni amma ni ba halicce ni don lafta kaya ba fa qala an-nas subhanallah subhanallah nan da ke mutane suka ce tsarki ya tafi daga Allah ta'ajjuban fada'a cike da mamaki da kuma burkici a bakaratan tukallam saniya tana magana ya rasulullah saniya tana magana faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa inni aumina bihi wa abubakar wa Umar. ni da kuke gani na abinci da wannan da abubakar da umar fadalla hadal hadis ala anna al-bakara la yahmilu alaiha wa la tarkab wannan ya nuna cewa saniya ba a yi ta dandakon kaya a dora mata kaya ba amma kuma suna dorawa sannan saniya ba a yi ta dan hawa ba amma kuma mutane suna hawa amma za a yi huda da ita wa inda ma hiya lil harsi wa lil akal wa nasl wa rizq sai dai ita saniya an samar da ita domin huda wadda aka da domin ci wannasa da kuma neman 'ya'ya da haihuwa warisu da kuma yin taki a gona wannan manzan Allah yake bayani da bakin amma kuma ana hawa ana lafta kaya to yanzu dan Allah manzan Allah ne yake ba da labari wannan saniya ta yi magana yanzu idan kai ne saniya ta yi magana da kai ya za ka yi Allah sawaka ku duba mu wani sarkin baka sarkin baka ne da karansa ya fita yawon farauta shikenan sai ga wani damo sarkin baka da karansa ya taho ga damo shi ma ya taho zai ketare hanya sai sarkin baka ya sa hannu zai danke da sai ce a'a ka ji tsoron allah yunwa ce ta fito da ni ka ban na nema abinci sai sarkin baka ya tsorata sai ya fita a guje saboda bai taba jin damo ya yi magana ba ko yana gudu yana gudu karansa ma ya a baya suka yi gudu suka yi gudu suka yi gudu sai da sarkin bakaje gindin wata tsamiya mai inuwa ya zauna ya zube yana haki ya ce ban taba jin wallahi tallahi ban taba jin dabba ta yi magana ba sai karen ya ce wallahi mai gida ni ma haka wai sarkin bakaya zai yi kaga farkon baka aiki ya same shi to yanzu za a zo gida ya za da wannan kara na Mazala sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu tausayi bayan Allah yanzu wannan hadisin yana kula yana gargadin mu ne da mu ji tausayi ka labta ma dabba kaya sannan kuma kana ta duka musamman masu bodi kayan da kai baka isa ka dauka ba ka hau kayi kuma ka zauna kuma sannan kana tanarka da hula babu tausayi dabba ana tausaya mata saboda haka annabi yana koya mana tausayi don haka hadisinmu na gaba wanda yake hadisi yana cikin muslim shine hadisi na 1926 cikin kitabul imara shi kuma ya zo a cikin littafin shugabanci babu mura'atul maslahatid dawabi fi sir baban da yake magana a kiyaye maslaha dabbobi in za a yi tafiya kaji sunan baban ma kiyaye maslaha na dabbobi in za a yi tafiya abu dauda ya kawo hadisin hadisi na 2569 cikin kitabul jihadi babu fi sur'ati siri baban da yake magana akan sauri a wajen tafiya wannan hannun ta'arisi fi tsari da kuma hani in kana tafiya yawa ka gaji kana so ka zauna ka huta to banda bakin hanya kar ka zauna bakin hanya dan shiga daga cikin jeji a koya ma dabara ka zauna a bakin hanya lawani ne komai na iya zuwa to ga ka jawar gurbi kana ta bacci namun daji yana iya biyowa hanya wani mungu yana iya biyowa hanya kuma kai ga ka a bakin hanya gurbi kana ta jiwa bacci da mun shayi ka gaji me ne ba zai faru da kai ba amma idan ka shiga daga can ciki to sai ka kyale masu wucewa ta nan koma waye ba ruwansa da kai bai san da kai ba kai ka tabbatar wannan babu ne guda a cikin me a cikin waɗannan littattafai namu na addini na haka nan imamu turmus ya kawo shi hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da takwas cikin kitabul adab shi kuma ya kawo a cikin littafin laduba sai ya kira hadisin fil kitabi imam ahmad cikin musnad juz'i na biyu lamba ta 337 min hadis abi hurairah marfu'an hadisi marfu'i wa kada karajahu malik fil muwatta kai hatta imam na malik ya fudda hadisin a cikin muwatta kama zakar al musnad kamar da muwallafin ya faɗa juz'i na biyu lamba ta 979 cikin kitabul istizani shi kuma muwatta ya kawo shi a cikin littafin kiran sallah babu ma yi umaru bihi min al'amali fi sabari an kali bin mi'ida akan matafiyi ma matafiyi idan zai yi sallah ya kiran sallah sunna ne to yaya hadisin yake mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idza safartum fil kisab idan za ku yi tafiya a cikin kisab akwai kasa wadda take tsatsagewa malaman fikihu suna kiranta karkar wato cikin tabo cikin taɓo to idan za ku yi tafiya cikin irin wannan ƙasar ko kuma cikin sahara mai yawan rairayi ko kuma kuna tafiya kun je za ku hau doron jigawa ga hawa ga rairayi to manzo Allah ce fadil ibla hazzaha min al-harb ku ba wa raƙuma haƙƙinsu na ƙasa wato ku bi su a hankali banda takura kaya ne a kansu ko kuma kai kake kansu wannan ka labta kaya wannan kana kai to ku ba su haƙƙinsu ku bi su a hannu a sannu a sannu a sannu a kan hankali har su ketare akwai inda za ka sa dabba ta yi sauri akwai inda dole za ka bi ta sesa sese sannu kan hankali wanda ita da kanta ta san ka tausaya mata ya ce wai za safartun fi sanati fa ba da rubiha niqiyaha idan za ku yi tafiya kuma a cikin rairayi ne ba rairayi irin na hamada ba to anan za ku gaggauta dan daga mata kafa yadda za ta danyi sauri saboda kofatan ta ma ba zai je radadi ba imamu mali ya rawaito a cikin muwadda daga abi ubaidin an kalib bin midan wa rawiya ma'awiyata bin qurraka kana li abi darda'i jamalun yuqala lahu damu wato abu da yana da wani rago rago ma ana kiran shi da damu fa kana yaqulu ya damun la takasamani inda rabbik duk sanda ya ɗora masa kaya ko kuma ya hau wannan raƙumin ko ya ɗora masa kaya zai kira sunansa ya ce ya damu kar ka yi musu da ne ka yi kar ka yi shari'a da ne a gaban ubangijinka wake wani magana abu dardai la da ka sama ne inda rabbi kar ka yi husuma da ne kar ka yi shari'a da ne a gurin ubangijinka فالجواب أجمع لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليه wato su dabbobi Allah bai musu hankali da dabara irin dan adam ba su da yadda za su yi yi wa kansu wani abu na biyan bukata dole kai din ne za ka biya musu bukata ba su abinci ba su abin sha yi don haka dole ka tausaya musu ka rinka ba wa dabba abinci wadatacce kuma wanda take so ka dinga ba ta ruwa inda akwai abu da kake so a sirka mata wanda shi zai sa ta sha sosai to ka dinga hada mata to sai ka amfana da ita kuma ka tauye mata haƙƙi ba mun gane ko to wannan bangaren dabbobi kenan na ni'ima sai Allah ya dawo da mu ya ce wal kaila dawaki ko doki wal biga da alfadari wal hamir da jaki litarkabuha wa zinatu wa hawku ya ado ku hau dan ado wannan ya sa da aka hada doki jaki alfadari a guri guda sannan aka ce ku hau dan ku yi kwalliya to kamar malikiya sai suka ce to doki dai ba haramun ne a ci shi yadda Allah ya faɗi maka su a hau a yi ado a ɗau kaya mun gane? saboda haka suka ce doki ba halittar hidanci ba don haka ba a cin doki to alfadari jaki iya hawa ne kawai amfaninsa ko yana da wani amfanin yana da wani amfanin banda hawa to an ambaci daukan kaya to shi doki abin da ya sa ya fito a nan mafi rinjayen aikinsa da amfaninsa a gurin mutum shi ne hawa ai kaga jaki alfadari dafan kaya shi ne mafi rinjaye a gare shi yanzu kana da jaki ko a dadin yawanci idan za ka yi wata tafiya ta musamman sai ka je gurin makwabcinka ko wani amina ka ce ba na don dokinka kuma gayi kana da jaki amma idan kaya ne da kai ba baki alaikum sai ka kamo shi sai ka labta wannan kayan sai ka tafi to amma kaga sai aka ambaci me sai aka ambaci hawa to dan haka mazhabobin da suka tafi akan cewar ya halatta a ci doki in ta kama to sun yi daidai akwai hadisi a kai wanda za mu shiga kansu nan gaba Allah ya ce wa ya kalli ma la ta'lamu da kuma Allah ya halitta muku abin da ku sani ba a wancan lokacin da ake magana dan Allah akwai jirgin sama lokacin sabai sun san jirgi madalla lokacin akwai mota sun san mota madalla akwai waɗannan mashina da muke magana a wancan lokacin to kun ga aya gata wa ya kalli ma la ta'lamu Allah ya halatta muku na hawa na ɗaukan kaya wanda ku ba kuma san shi to ga su dai sun bayyana saboda haka nan da wasu lokuta yadda technology yake gudanuwa a kullum in aka ce za a kero wani abin da ya sha kan waɗannan abubuwa babu su babu su yanzu wajen shekara arba'in da suka wuce baya daga manya-manyan ofisoshi sai gidan shugabanni sai gidan manya-manyan tajirai a najeriya shi ne suke da tarho tarho ko ba tarho a cikin tarho a irin wancan lokacin idan wani ya ce akwai lokaci da zai zo za a yi wa 'yan na'ura ba ta fi tafin hannu ba za ka yi magana da wanda kana barna za ka yi magana da na kano ko kana barna za ka yi magana da mutumin sakwato sai ce me ka ce ce a'a na ce haka ne wala ka da taka zai ka da taka zai amma yanzu ba to nan gaba kaɗan mun san me zai hudu tunda kullum technology ƙara karuwa yake to wannan fa duk a cikin ilimin Allah ne bayan Allah kuma wannan ayar ta gama mana da wannan abinda muka sani a yanzu kar ka sha mamaki nan gaba kaɗan kuma wani abu ya fito sabuwa da bamu san shi ba sai a wani lokaci yanzu da wani Allah zai dawo mana da sahabbai da dan kawo mana ziyara su zo su ga yadda a hawal yake yadda suke shafa kwana arba'in a kan hanya suna tafiya sai ga shi a cikin awa uku sun gama da guda da sun sha mamaki wala da sun sha mamaki tsakanin maka da madina wajen kwana ashirin da wani abu suke daukewa da kwana ashirin da ɗoriya ake a kan hanya daga maka zuwa madina amma yau a cikin awa uku an cinye gurin an gama ai kaga za su sha mamaki to da idan za ka tashi daga nan kana da ɗan uwa a kyawa za ka faɗa masa wata magana du da du maganar ba ta wuce minti ɗaya ba sai ka wuni eh awa nawa za ka shafe da kafa zuwa kyawa eh sai ka taka ka je ka da kyar ka ga dalilis ku zauna ka sha bacci ku wuni sannan aka yi la'asar kuma duka wanke kamar ka sake takowa ka zo bayan baduwa rana ka iso gida kuma magana tura duba ta wuce minti ɗaya ko biyu ba an ba da yarka ne in allah ya kai mu rana kaza za a ɗaura aura saboda haka ina so ka zo da wuri to shi kenan ba damuwa ba an gama ba to a kan wannan sai ka bar aikin ka gaba ɗaya ka bar gidanka ka wuni sir yanzu ba yanzu ba yana amerika kai kana najeriya a cikin minti biyar kun gama magana bakin ya yi kusa saura kwana kaza kuma ban sayi komai ba sai ce to turo akawun nan ba kana turawa sanda za ka kira shi na zai ce na gani kai ma duba wayarka na turo kana zuwa ya ga wasu 'yan miliyoyi ne don a cikin abin da bai wuce minti biyar zuwa goma ba an gama kagar ka ta yanke saka sabai sun san wannan sun malatus alin na yau mai izin anin nahiyar in dai ni'ima ce wani wala sai Allah ya tambaye mu ya muka yi da ita saboda haka abubuwa na ni'imomi suna nan barkatai sannan kuma suna ci gaba da fitowa yanzu ba kokari ake yi ma duk na'urorin ma za su ba mashin ya fito wanda ba ruwanka da ka zuba mayi ma sai dai ka yi mai sai hasken rana mota ta fito mai hasken rana menene ya fito mai hasken rana me ya fito mai hasken rana kaga kullun ni'imar karuwa take yi kullun ni'imar karuwa take yi to Allah mun gode maka abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan ka ba mu yi aiki da shi abin da muka kuskura da tuntuban harshe ubangiji